أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahadu sunna da jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. yau muna juma'a 29 ga wata na shawar hijira shekara 1400 da arba'in da hudu wanda ya dace da sha tara ga watan biyar dubu biyu da ishirin da uku a darasinmu na ƙarshe muna cikin suratul ahzab ina ga mun tsaya aya ta takwas yau insha Allah za mu tashi aya ta tara ta suratul ahzab kahin nan kahin yan tambaya biyu ina so zan tsallaka Najeriya kuma zuwa garin Bauchi kamar da muka ce addini ba shi da faranciyar ba shi da iyaka kowa ya san irin da abin da 'yan uwa suke ciki 'yan uwa na bauchi da sauran musulmi a halin suna na jarrabawa ta dr idris abdulaziz 'yan uwa abin da sun je hankalin 'yan uwa ba zai ɗalibai ilimi mu sani da cewa a addini da mai imani mutuwa kashewa za mu ce mutuwa kasu kora da gari ba aibu wani sharafin da marimari ba wani kayan kuriya ba ne ko wani abu daban don an kashe mutum a kan da'awa ko an sashi kasu ko an kuri shi da gari ba wani abu sabo a duniya kullum mu ɗauki koyi da yan barku haka suka rayu kuma haka rayuwa take da masu addinin musulunci duk malami ya san da haka shi shek suna bin taimiyya rahimahullah yake cewa ma ya sana wa adalibi ya ce ana jannati wa bustani fi sadari ya ce ruhu ta fiye ma'ila ta faru ɗin ya ce in hamsi halwa wa ƙasari shahada ya ce wa ikirarin siyaha yake cewa makina bayan da zai da ni cuce sun san daga ciki ta bayan da makina ba abin da zai ya ce ni aljanna ta jin daɗin rayuwa ta iya zuciya ta zai nake tare miki jin da kuka yin tare miki ta da haka ce ya ce ka tsare ni a gidan kaso halwa ce zan samu damar dogon ita ibada ta alka ta katon ƙurani tsare ni gidan kaso ce ba kuma rawar ta ina zai ci gaba da azkar rayuwa ta kusantar Allah subhanahu wa ta'ala yace ka kashe ni shahada ce zan ka ta addini yace kuma ka kore ni da gari tsarewa bude ido ne ce da haka ce makina ba abin da zai mutu ce da abin da mu daidai ne shine wani lokaci sun kamo shi kusa a gidan kasawar su dan bala'i ayyukan ko arziki ko arziki ba ko arziki ba da goshi duk kawai shekaru ne kuma bala'i ta tana gargajiya ya kuma da mai a yi nan da shi ci na ana neman shi ci kullum da ba ya ƙarfi wani wata ran an ɗauko shi an buga an kashi gidan kaso an buga ɗaure gam sai suka iya cewa fadori ba bai dubu bai so lahu babu baɗin nufi rama ba za mu muke bala azab wani ayi daga labarin aljanna ya ce tsakanin shi da su an buga wani wata katanga ya ce cikin katangar daga ciki rahama ce daga can azaba ta ko aka rayuwar ke ahmad bin hanbal rahimahullah ya kace imam ahlus sunna wal jamaa kowa san inda kamar da fitina da miyagun malaman gargajiya miyagun malaman da wanda sai da ya gama da sarki ɗaya hudu wannan ukun gaba cikin tun farkon su ake ta fitina tun shekara 2018 har zuwa 31 wani shekara 14 ta fitina kur ana fitina kur mutacin shi fara maganar miyagun malamai suka cusa mai aƙida cewa ƙur'ani makhlukun ne ƙur'ani yake a kai amir bin hamad ce la ƙur'ani kalamun la maganar allah ce wannan sarki suke bada ya isa wani malamai suka zuga shi duk wani malami da bai ci haka ba in ma a kashe ka in ma sa kasu ya yi ta bala'i amir bin hamad ya tsaya akan cewa ƙur'ani kalamun la aka kama da mai aka tara ce duk wanda ya ce ba haka ba kurin imma kisa imma fadda shi an aka kama da guda hudu amurin muhammadu yana daga cikinsu suka ce a kurin kalamun lai yasa aka kama su aka kai su a rihi a takaice dai daya a cikin azaba Allah ya cika Muhammad bin Nuhu a cikin azaba Allah ya cika saura suka haje ma suka mutu shi ɗaya saura irsa ya ibn madini irsa ali ibn madini kai ya ibn ma'in manyan malamai ne wanda Imam Bukhari ke cewa masnaka da Imam Ahmad yace bin taba samun in gani ba kowa bane daga wani malami kaman Ali ibn Madini in gani ba kowa bane malamin hadisi ne ko sananne a duniya amma ta hakuri ya gwada dan ta tsira irin su haibul ma'in sun gwada mai malamai ne masu kan da jimrewa Ahmad ibn Muhammad ce la Qur'ani kalamullah mutasim ya tsari bayan ya tsari ma'amuni ya hau ma'amuni ya tsari shine farko bala'i da aka fara da ya tsari mutasim ya hau ana yi wasu billah wasu ya hau dole hukum daya ya tura a kai ka haje ya mutu ya tura ka nuna mutu haje a haka shi ya mutu uku wannan duka wani sun tsare gaba daya na karshe na wasu karshe ne aka yi muqabala Allah sai ina fahimta wani malamin gargajiya ya zo aka zai fara ya gano da yan shirme ne ba kai da siya suke ba wanda na alwazi shi ne karshen halifar shi aka gano da maganar kuma daga baya almutaukin da yawo aka mai da suna kan kan turbarta bayan an sha zuwa matsala haka ɗan uwa rayuwa shi wani wani malamin kafin ba mace komai wa kana mun da muka ce rayuwa ta masu ta masu dawo ga Allah babu abin da bai kasancewa kuna mu shi ya san haka zaki nan ka ku tare hankalin ku da yawa kuma fa da kun Allah shi kiyama ta Allah shi kiyama mu ta kun Allah ba shi kiyama mu ta zamu ta kun da ce ta mu amma da abin da yazo ga mai da'awa daman ya sani babu wani abu sabo karshen lamarin wannan kuna da darasi na jafa ina da bayani duka wannan haka aka yi ta musu kuma wallahi har cikin malaman sunna haka suke ta jafar bai da hikima ya zahi da wallahi ba sunna ina san da su haka sun suka suka jafar bai da hikima bai da wane ne albani kuma har zuwa kokari har yanzu amma nan sunna kuma suka albani sai bai hikima kada a ko ko ba kuma cikin malaman sunna suka suka shi amma waɗannan bayan Allah sun mutum muna ga sun shahada wannan kisan su ya sa addini sunna ta tsaya yan wa abin da kuma ke wata ita da awa daman abin da ake karewa wannan aqida wannan da awa ake kira ba mutum ba duk aka ce da awa da awa ta kawo sunna wata aqida ko ce a abin da ake hawa ma wannan da awa ta tabbata ko kai ko ka mutu da mu yawa hanya wani ya mutu wani hannu da wani ya tsara shi ba da ma wani su duke shi komai da wakana amma gurin mai da'awa tabbata wannan da'awa ba mutuwa ta ba ko a tsare ni ko ina asara ba shi bane ba wannan da'awa ta tabbata wani shi ne kaunin Allah da annabawa ga masu tsanin gaskiya duk da karu kurmaya wannan da'awar ta tabbata insha Allah wani bi kuma ne wa kudi ba lalle ana hayaniya wani malamin bi kaza bi ba a sudu da hikima ba duk mai hankali wannan da abin da ya gudu wallahi ya saka da mutane da yawa duniya har masu sukan nashi har yan yan ɗari kai me suka ce a an san ba da mutum kun koya Allah amma yayi ya yi rashin ladabi kenan aida suna da kira suna aqida ana da kira duke wani kuma suna kira amma da abin ya zo wajen su sa wani sharri a sun yi rada yanzu sun yi rada ba a kiran kowa sai Allah hada matsala kajuwa har malamin sun masu wani magana kowa ya rada yanzu kaga yanzu me aka yi an yi tallar aqidar cewa ba a kiran kowa sai Allah kuma da aqidar wallahi ta ta kai kiran ta kai ko ina ko nan kada wallahi Allah da shi Allah kuna fasa kaga kenan kakku damu haka da awa take in wa murihi Allah Allah nama cikin bakara am hasibtum
am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وانا الله سبحانه وتعالى نا cewa am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mithl ma khalqa qablikum ala shin wa mutane kuna tsamani haka kurin a tabbas za ku shiga aljanna irin abin da ya zo wa ɗan farko bai zo muku ba ita masatum lubasa wa dara wa zulzulu hatta yaqulu rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib yace ɗan farko Allah ya ce sun samu bala'i a gangan jikinsu a yanayin suna matsala sai da ta kai bala'i ya kai bala'i manzan na Allah da masu imani sun kai gaya suke nema da alƙwarta sun girgiza ta wajen zinu sun girgiza ƙwarai abin da ya kai gaya tsoro hata ka suna taimaka da shugaba suna neman agajin Allah agajin Allah agajin suna neman agajin Allah mai nufin ciyar rafin liman galibin farkasa abin da kai gaya Allah agajin ka Allah ya ce kuma ala ku shurara ku hankalinku inna nasarar na haka taimakon Allah ku sai ki tabbas bayan jarabawa sai gudu insha Allah ce mu diba annabin karshe a nusa ga karshe kahin shi annabi isa da salamu kuma wannan bari isa salam isa alayhi salam rayuwa da ya kafa cikin gudu yake ta ya boye nan shiga nan bai ma da gida balle masallaci amma da awashi ta watsa sun kashe shi ka sun maka shi ko sun mai zuba ran duniya da samun tafi ko amma ta ta koyi da awal kun har yau shekara kusan dubu biyu yanzu da'awar tana nan a duniya duk da an cika kanta da'awa da'awa tana nan duk ake karewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba labarin wa in yamkudu bika bika ladina kafaru yusibuka yuqatuluka yukhrijuk shakatina lokacin da suke kulla makici da kai amma dayan uku aka nema shawara yusibuka imma a kama ka a darme gidan kasu haka mutu kowa huta aw yaqtulu ko su kashe ka aw yukhruju ko akwai raka da gari Allah ce a wannan halin ko yankurun suna wannan makirci wa yankurullah Allah na kula na shi Allah na shirin shi kuma wallahu khairul makirin Allah shine heye mai rabe makirci mai makirci daga dan uwa haka sunnar Allah take kuma wallahi insha Allah bayan kunci sai sai bude insha Allah kabu da wanda awa insha Allah ta haka bude iznillah kuma da awa ta kai ko ina Allah taimake mu Allah ba ta kudi su kuma jama'a sai tambaya ta harko yana cewa a mutum da aka kada saboda yana da fahimtar cewa me da a ce me ce nan Ibrahim wa wani iya tambaya wai cewa musabaka me gaskiyar halittin musabaka yan uwa mas'ala ta musabaka ana na yau na bayanin cewa malamai magabata suna da saɓani kanta hatta ibn taymiyyah rahimahullah ta ibn qayyim cikin littafi ya kawo da mas'ala ta hujjar yinta da wasu dalilai wanda ya kawo na ɗan akan tashiji ne dalilin ba da dama in tsere ko musabaka akan doki ko akan harbin kibiya ya ce idan a ce akan ɓangaren taimakon addini ba laifi ba ne ba a yi musabaka hatta ta ilimi ko ƙwararri wannan magana ce ta ibn qayyim rahimahullah amma da suka wani albani rahimahullah ya yi magana kan wani ce wani ibn qayyim shi ma ra'ayin fahimta shi wani shi albani ce iya nan akan ba wata madogara da ibn qayyim zai kawo ta wannan hujjar tabbatar da musabaka ta alqur'ani shi aka haka albani ya wasu malamai suna da yin haka kewan kewan masala ce ta khilafiya tun ba yau ba tsakanin malaman sunna ba na haka babban magana wa kullum su karantar da yara lalle a ba yara hamzari da fadala ta karatun alkur'ani na tun daga duniya haka lahira za a iya mutum a hilin kiyama a ce karanta ƙur'ani kana karantawa ana ƙara ma daraja har ƙarshen aya da ta haddace da cewa ba kai ma uwayenka ma za a musu wani tayi wani kambe na daraja a cikin kiyama uwaye masu ƙur'ani a karantar da yara da fadada ta ƙur'ani ta haddar ƙur'ani shi ne aula kada ya su tashi da kwaɗai na cin mota cin miliyan ya ce kashi abin da wannan ya ce kalibin a yau ce bisu kama addini shi abin da ka ta suna nan su matsayin musabakai ce ba abin da kama addinin allah da haka ne duk wani ce duk wanda ya karatu ƙwayar dan duniya ce la bai ma addinin allah ko ne haka na gaskiyar magana bin iya zangana akwai masu ganin haka kin amma dai karantar da yare da Allah kuma magana ce mai shuba ko ja mai rigima mai sabani amma gaskiya yadda da farko suka yi sun ba da rayuwarsu sun yi komin da makaranta tarihin ƙur'ani a duniya za a cikin tarihi musabaka su kai mutum da kufin sabaka ba su zai ba san ta sabaka ba san ta ba san ta san ta ma sabaka ba san ma ne zama sabaka amma sun kware sun gina ta sakan ƙur'ani da magarawa abin da sanan ne ba wanda musabaka ba zai cin mota ko miliyan amma kuma sun yi abin ya kai zamna kan biyu da yawa da ƙur'an suke ko a san ba masa haka kun ni dan Allah ko ne mallan da zan ko zan mutun ya kun dare dare na ya bar dare bai bai bai cike sha kuna fata ƙur'ani dan Allah dan Allah ko a sa ma yaran haƙi dan Allah shine jigon abu ba dan cin mota ba ko cin miliyan da yawa da mutun an je ƙur'ani an kare musabaka iya kuka iya kukan bakin ciki bakin ciki mi bai ci tsire mai ba bai ci mota ba haka bai lalace kuma abin da sanar manzana ba wani saɓani manzana ya bayani ƙarara duk wanda ya ji a filin kiyama cikin hormonsa a fara hura wuta da su ya ce a ciki akwai makarancin ƙura'ani ya ce wanda ya karanta ƙura'ani ya zo gaba da ƙalarci bawa na na ba ƙura'ani kakan ilimi mai kai da shi ya ce allah na karanta na yi waye allah ce ƙarya kake ka yi da a ce ma ka yi kowa ƙira'a haka ne ba haka Allah ne ce za a ce kayan kira'a dan a ce ma an ta tsari to an wadi a duniya Allah ta kuta wutar shi haka ne a yi hatara gaskiyar magana sai bayani akan tambaya ta biyu wani bidiyo ne an aiko shi da yawa ya yawo na wani malami alama balarabe ne iya kawo ruwa ya cikin sai musulun cewa haramu ne karar annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana haye gona ya ta bayani dogon bai ko kwarai abin ya yawo hatta gwaji ko na aiko mishi a suka da masu bin social media to wanda kace magana malamin abin da ya doka bin sama da gangama ne ko haka dai kun ce fahimta ishin binciken sauran maganar eh abin da yake babu cikin sai wannan mas'ala ce an kawo ta akwai ruwaya amma ma'anar maganar a wancan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haya gona ta ji ba sahabbai a wancan zamanin yaya suke hayar gona wanda manzo Allah ya hana za a zo gona ci ga gona ta nan sai mu ware wani bangare na gona ya kashi yan cire ko ka ɗaya cikin hudu ko ɗaya ko rabi ya ce wannan an aka kai za ka noma in ka noma abin da aka samu bangare ka zana wani annabi ya hana so a ciki akwai jihada akwai garar babu tabbas wani wurin zai ko bai ba amma da kuɗi ka ba da kuɗi a cikin musulmi a gaban hadisin da kawo in ka can gaba can gaba can gaba za ka ga imar da musamman ma kan halin da yin haya gona da kuɗi an washi ran su ci mai ruwa yau almin hadis an mai tambaya fi zabu dirham ci zalika la ba'su bihi wani babu ne shi mai ruwa ya ga magana a gaba amma suka tsaya ruwa ya horko suka ta kawo ta alhali a gaban hadisin a cikin sai musulmi a nasarar musulmi ya kawo cewa inda kuɗi ne ba lahi ba kenan ba hana ba haya gona da kuɗi ka ɗauki haya gona ta abinda kullum yake na maka saba na zalunci ka ba da jingina ka ba mutum jingina gonar shi a jika da ko jika mutum ka yi ta nomawa a banza wani shi zalunci ko yare zalunci ne wani shi zalunci Allah tafke mu Allah rama sunna aya ta tara
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ‘yan wani aya wani ayoyi dama da surin suna da suna surat al-hazan wanda tana maganar taron dangi da aka ma musulmi bayan badar bayan uhud yahudawa sun ciyo kan da zai an haɗa kai da ƙure shawa da batufan da yahudawa na zagayen madina tun da dai halarcin guda ne nema ake a rushe da awata musulunci kowa gudunsu guda ke har su ma sun sa hannu akan zaman lahiya saboda kare kansu ba don sun yarda ba ba don suna so ba munafunci da suka ce sun yarda sun sa hannu da zaman lafiya yanzu dama ta samu za a yi taron dangi gaba ɗaya a haru don a wa musulmi zama guda shi na tsarin azabta wuri ƙungiyoyi ale ƙungiyoyi na kahurai sun zo sun zagaye madina da kuma lalle a shirinsu a yawansu musulmi ba su iya tunkara su kai tsaye a buga gaskiyar magana sun musu yawan da ba su iya tunkara su illa dubara ta kariya ta rami da aka yi handar aka yi gada babba mai zubi mai waɗi wanda wani dai bai iya tsallakawa an ba wanda sa shi adalci ba dina kansu tsallaka ne amma dai an fafata da su an gama da su wannan shi ne muke cikin wannan sura to duk da muka yanzu ne muka zo inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi labarin mas'alar da ta wakana kamar a gabanka wannan taro na kafirai ga sunan sun zo ƙungiyoyi daban-daban Allah ce Allah ce ya ya amal ladina amanu ya kuma su imani zukuru ni'matar lahi alaikum ku tuna wata ni'imar Allah da mu a wani lokaci irja'atkum junub lokacin da wasu rundunoni junub rundunoni ba ɗaya ba na kahorai suka zo mu don su gama da wannan a yawan su suna da yawa amma fa'arsar na alayin riha muka aiko musu iska ta yake su iska ta gama da su ci wa jununan nan tarawa da wasu runduna wanda kuru gogon su ba wa kanan lawi ma ta amalu na basira kuma duk abin da kuke Allah na da yan wannan me yawa kana ta cikin sai musulun da ruwa ta inganta sun zo a wannan hali na ce muku wanda an sarce da yadda na handar wanda a cikin aiki an sha wahala manzan sallar salama aiki ta kai aka mance sallar azur ba a yi ba la'akar ba a yi ba har magariba ta babu alzahar ba la'asar ba mu garba can ba mu garba tana ci ai ba ba sallah kullum tashin hankali kullum kasar lalle abin ya kai gaya lalle an girgiza wannan abin halin da aka shake nan da an ce cikin aikin zanzan sa ake yi ta kai an zo wani wuri dutse mai ƙarfi mai zuba wani mai ƙari an zo an kasa fasa suka ce ya rasu mun zo wani wuri mun kasa an ce a lokacin nan cikin shi a ɗarmi saboda yunwa ku su ciki ta haka ɗaya mai zai tsara da yawa mun anan ba musan yunwa ba muna musan yunwa ba nan da yau saboda kwana kusa abinci ba kwana da biyar sa kwana uku fito ba ba kwana da wahala ha ba wani daga hannun shi kwana uku fito ba to su kwanaki ake wula da yawa ake babu tuwo ba abinci ba kamar tawo ba kurin haƙuri ne to ana cikin wani aikin ta kai ba abinci mana san salama cikin shi a ɗarmi ya ce ina dutse yake aka ce da shi ce ku ba da nigar ya amsa ya daga ya buga ta allahu aka ba dutse ya bare bangare guda ya ce walƙe da ya ce wallahi ce an gwada mun katangun kisara sarkin farisa za mu ci zaune shi ya buga ta biya kambara dutse ya bare ya walƙiya ya ce allahu an gwada mun katangun karisa za mu ci su yi buga ta uku ce an gwada birnin sana'a na yamma a lokacin da muna kusa da jishuwa muna jin tsoron zuwa kashi da tsari kana cewa kashi karfin tsara kashi kashi sai kama abin da fa bewa kuma ce kudin Nijar za mu je Ejizi za mu je Mozambique za mu kama ta daki ka san cewa kai baka ce bai ce baka rafi ba to su wa kiran haka ne an san zamanin haka suke matsayin abin kasan ka ce ma france ya jize wata faransi haka ya mazan bulan haka suke a kisan da kaisar su ne duniya lokacin nan kuma lokacin laraba ba kowa wani mata wata kima ba ta wata dauda kuma a ce ka ce za mu ci su kuma abin tabbas a ce haka yau kina yanzu wa'innan jama'a an zo an kare rami bisa ya ƙetararwa a yi zikatarta a yi da zai ka san Allah imani a hannun Allah ke mala guda da sama da imani a cikin wannan hali akwai nu'aym nu'aym bin mas'ud shi shi a cikin baka fara daga cikin tawaga ta kawo dai kuma Allah ya samu imani Allah ya samu shi imani kuma cikin kullum da ya ga da mutum tukuru cikin dare sai da ruwa gangaro yazo ya rasulullahi na musulunta na ne ku yayi imani kace ya rasulullahi me zan ma addini me zan iya musulunta da me zan ma me zan ma addinin Allah ga musulunta ya shiga kawai nawa cikin hannu ya ba ku da kini yake me zan ma addinin Allah ya ce kaje addinin ya ki ɗaya wadara ne ta abin zan iya kaje ka koma cikin zan zaman a cikin su ka yi abu ya ki zaman a nan kuma shi ne aiki ya koma yawan da hikima Allah taimake shi shi ya cikin katafa ya iske ƙwarai shawa ya iske yahuda na banin ƙwarai za ce kun sani dai alaƙa mu da ku da soyayya mu da ku kun sani sarai yadda nake a nan ce kun ga wannan gari ku ɗan madina ta kuke da wani mutum tare kuke da shi ka aje a yi wannan yakin kuma na yi labarin za su tsere su barku su barku da bala'i ku yawa amma idan kuna so ku san cewa kasa wani ku tsere ku je ku ce su ba ku mutum goma cikin tawagar su su zamana cikin tawagar ku don kasa ya ba za ku bar su ba shi ne shawara ta baje kukurin cikin dare ya ka ya ka ya lalaba zo wajen wajen kuresha su kuma ya ce musu kun ga wannan abin na ji labari wani makirci da ya hudawa sun yi nadama wannan abin amma na ji sun kulle makirci za su zo wajen ku su amshi mutum goma da sunan ajiya za su kashe su mutum goma za su kashe amma kashe su za su haka ne yi kuma za su kusurni da kuli a ku amana na gama gaskiya shi ke nata shi garin allah na wayewa sai ga tawaga ta yahudawa ta taso ta zo wajen ƙulishawa amsan mutum goma suna zarwar kawar bayani sai ƙulishawa da kalwani kalwani kalwani kalwani kenan nu'ayin ya gaskiya shi ne don sai galibu da suka ce a sukun hudawa suke nan da gaske ne gudu za ku ne shi saka da kuka hana mutum goma ɗaya to wani abu na samun rikicin su kan suke babu yarda su wani suke nan kowa iya sun shi a kote yanzu ke nan sai ka babu yarda babu yarda kowa bai taɓa mashi nan ana cikin wannan rudu ne ana cikin wannan abin kenan yanzu ba mu gana akai hari yanzu ne ma ke ya za a yi kowa yanzu ba mu dama kai hari kuma ce cikin bala'in sanyi cikin sai musulman alaihi sallallahu alaihi wasallam ruwaya yace ma Huzaifa annabi cikin dan wani mai kasar karuwa cikin sai musulmi wanda yake cewa Huzaifa yake ta sabai haba ai da mu ga manzon Allah da mu kaza kaza da mun fice shi ma ko bai ta ya kawo shi ba da mu suke yake ce kai yaro bari ma da ne bari ma da ta cikin addini Allah ka ta anzu sa abun zakai mai da wannan zamanin wa ka hankali yaro ce kada mu da mu Allah ita zama kan a wannan abu da wakala ce zama kan abu da wakala fitina yace mun shiga wani hali yace a azab handak ya ce sanyi ya kai iyaka sanyi ga abokan adawa tsoro ya kai gaya muna cikin halin tsoro ga sanyi sai maza cikin zafi ne maza na yake kya man yi a tini bai haɓar da tsawon fani hujjanna na da ce wa za shi ya zo min da labarin waɗannan mutane iya tukucin aljanna ya ce wadda babu wanda ya magana ya ba ci kamun ta babu wanda ya magana shuru ka samu tsorata ko wancan aka yi shuru suka sami su manzana ta kaɗa murya manya tun yi kamar tsawon fada hujjanna wasu kamar labarin wasu kamar labarin waɗannan jama'a iya tukushin aljanna zai bace wallah babu wanda ya musa ya ji mu can kun da jayi na huzai ba ta so ta zuwa da amsa suna zai ta za ta suna na dole ta ji mata da dole ta so ce dole na taso ki huzaifa ya su dan taso cikin sanyi kaɗe da nuja shi sanyi kuma ana kakarwa ce sai ce huzaifa ka tafi cikin waɗannan mutane ka ga halin da suke ciki amma kaka taɓa kowa kaka yadda san ka zo ma kaka taɓa koyi ka je kamar labarin ya ce ana cikin barkatai annabi ya ɗora mun kamar aka ce a baya shi sirri da kama a cikin rungun ta yanzu wani sanyi gaba ɗaya babu shi kamar ina cikin rungun ya ce ya ce na ji na shiga na kutsa na kutsa na cikin su yace da naje an kunna wuta sun zuwa sun kunna wuta san jin wuta kurin ce da yanzu bai naga abu su ya ya bude ta ba kayan sanar ta ce kurin da ya kibiya kurin su shirin na ya kare kurin in da ya kibiya kurin na kashi shirin su kusa da manyan wancan zamu yace ku bidan zaman Allah ya ce mun kan taɓa wani abu sannan yace ga zan gashi a taɓa zan gashi amma ce kurin ina yace shi kenan yace sai zai su tsaraka ko ba ko suka ce kowa jiba waye kusurci kowa jiba waye kusurci sakarar ganin jarfa na kai waye waye kai to sai ba ya yi wajen ba ta san zai tambayi kai waye ke shi kuma cikin zai shi da ma kai waye ne to sai ba ta hanyar gayi na kusa ya tambaye shi kai waye kai na ne wani wani wani cikin sai musulun karshe ne ya ce haka ya sulalo ya zo lokacin suna cikin wannan hayaniya ba magana ta hari sai mazala zai gudu da shi ta sanyi ne kuma kamar da ɗanwa almuhimu ne cikin wannan hayaniya cikin wannan rubutu ba su ba mana kariya ke ba kun allah ya kuɗi sakon guguwa suka fu ta ke daga tarfin da tukuna ba ba ba ba su kuma yahuda sun san da ina aka ma san adawa suna labarin da allah halakar da adawar iska wani ne mai tafi a wata kan ka aibar da kai ayin suka tashi wajen ɗaya kun an allah ya wata kaji asalin watsa wannan kungiya shi Allah ce ga Allah take nan fa arsalna alayhim riha muka aiko musu da iska wa junud da dan taraba da wajen zuwa ku ku bursu ku ba wata wata kenan su yi sama sama na malaka ku ku ku bursu haka Allah ya watsa su shine Allah ta bani kureza ai shine kai tsaye sun watsi musulmi an ci nasara Allah musu yaki wa kafa lahum kitala Allah ya ce musulmi yaki gaba daya da kai shekara da su zama yan kallo an je gida an zama da an fara hutawa bayan bayan azhar bayan azhar kenan ne azhar kenan sai ga malaka jibe sau ya ce ya muhammad idan ku kun ajiye malaku su ajiye ba Allah ba ku wani maza maza ku wai guda wani wani kureza don mai wuzar maciya amana ka abu ba a bar mai wuzar sun yaudara ku je ku iske wani kureza maza maza shi manzana salama ya sa aka shi da garin madina kowa ya huta kan ku yi sallar da asar sai a bari kureza a kan kusa kenan ta masu jihadi kan wanda ya la'asar da bari kureza aka kama hanya a nan sunan ishtihadi na sahabbai a nan da tabbatar musu to manzana ya ce kan a yi la'asar sai a bari kureza ya kai garin to masa'ala sai lokacin sallar a sai hanya wasu ka tsaya zahirin kalma mu ba ma yi hindi wasu ce a annabi ya ne damu mutum ya kama hanya wasu ka sallah a hanya wasu ka ce ya sun kai can annabi babu wanda annabi zarga da tashin su asalin shahadi ko ka gurgure ba da ba ne almuhimmi dai anan anan aka kewaye su bayan kusan wata guda suka ba dama sai ka mai ka wuya sai abin da aka yi su kun yarda yanzu wa zai muku hukunci da sa'ad bin mu'az iya da yana da alaka da su ta mu'amala sun su shi sa'ad bin mu'az a cikin an tafata da aka yi an ji min ciwo yana masallaci a mai ruwa yana jiya a madina zala ce a je a zo da sa'ad ya zo ya yanka hukunci me ya su mai kauya zai me ya kamata a yi da su sun ce sun amince duk abin da ya kunta aka je da jaki aka ɗauko sa'ad bin mu'az asalin maganar tashi a gaban nan iya tun karawa magana ce umu ila sayyidu ku an zinu ku tashi ku tare shugabanku ku sabko da shi da kan da shi wannan kalma marsa tsoron Allah ta haɗa da ta in za ka ce umu makon ila sarki li sayyidu ku tashi don girma don shugabanku shi kuma a ku tashi nan ku je iya kan jiki na a sabko shi ba ta girmamawa wace ba an san girmamawa na zama da mazala ya hana sun sai da man bukhari sun adabin farin ingantaccen waya an sake cewa ba wanda muke gani mu ji daɗi mun gan shi kamar an saba salama amma ce wallahi idan mun gan shi ba ma tashi dan mun san yadda kike haka sai sun abi da mazala ke cewa man ahabba ayyukan nasu تتبع قلب النار ko a yadda musulun nan da zan zuwa kiyama manzana ta duk wanda yake so in ya zo a yi tsaye manzana ta tun daga duniya ya kama gidan zama a wuta haka manzana ta duk mai so duk wanda yake san a mai tsaye in ya zo manzana ta tun daga duniya ya kama fadasa a gidan wuta wannan ruwa yin gantattu ba wacce ba wacce ba kan gantattu na haka ba magana tashi illa cewa akwai bambancin wanda zai tashi da wanda ake tashi tashin wa shi wanda yake tashi wanda aka ma wakilin wannan wanda yake so a tashi aka wani tashi zai dan darura bayan da iya ka mai bala ka mai bala na ce da darura amma in ka iya kake shi wani cikin magabata malami ne aminu muni na shigo kasuwa ya ga inda kasuwa zai sai a cikin kasuwa aka ci gaba daya shi ya ita shi ita wannan wannan kudin tawaye ne kudin zarar kare suka ce abin hankali ne hankali ya ce lahiya ta dau ya ce hankali na zarar to kana tawaye ne ce a ina ina kare wa shugaba a zabar ana ya kama shi wannan waya shugaba ya yi zuwa kullum ya yi sadaka a wurin shi ne cikin misali kowar a wurin shi ne shi ne zuwa sadaka ka kyale su a wajen wanda sai su kyale su su dogara ga Allah ya su a wurin shi ta wurin shi ta bari a wurin shi ta yawa cikin na kenan maganar tashi babu kenan mu'adu bin jabal annabi ta yi ku tashi ku je ga shugaban ku ku sabko shi haka nan ba sai da girma ba ɗan wani almuhimu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sabku an sabkar da shi ya ce to sa'ad wanda mutanen sun mika biya sun ce abin da kan kuma da shi za a yi ya ci jiya ya ce to ne yanzu abin da na ga za a yi da su duk wani wanda ya gashin gaba na bai hudu a kashi kaso barin kudeza a kashi mata da yara da riba duk wanda a kashi a kaso a yanda kuma a kashi kaga da tarbi da ba kuma sun ce sai da gunci ce su suke kamar ya mutu dan alalla ba tun da saba ji a kanga sai mutum cewa mana mutum ce da ya kare ba za ka rike cewa sa'ad ya yi hukuncin da aka yi a sama bakwai ya kai wurin da baya ba zan zuciya mu haka aka yi ana mai da sa'ad gida ai shi ne yanzu zan kake sahabbai ku tashi da gaugawa yanzu mala'ika jibril ya sarko ya ban labarin sa'ad bin mu'az Allah bai cika ba al'arshin Allah ta motsa da mutoshi al'arshin ta motsa saboda mutoshi ya ce mala'ikar dubu saba'in sun sarko duniya don binne yana da su ce ku tashi da gaugawa kasar gayan binne shi da suka gayan binne kuma wanke hangana annabi ta ana gaugawa ya gaugawa ce ya gaugawa suka je suka wa sa'ad sutura wannan shi ne abin da wakana kenan a azab shi nan da Allah ce kenan fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha muka sabkan musu da runduna iska da runduna wanda ku ba ku ganinta wa kana la bima ta'maluna basira Allah yana da abin da kowa ke Allah ce gaba irja'ukum
irja'ukum min فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا
Allah ce irja'uku wannan me yau ka Allah ce lokacin da su waɗannan ƙungiyoyi na kawai suka zo muku suka zo Madina yace min fawqikum wa min asfali minkum Allah da muhadin da Allah ya akshira yace sun zo muku ce kasa da sama ko da bangare tudu gangare ga sinin ko ina zabe ne daga sama daga kasa wa izagatul absar lokacin da ido ya tsare ba ya har kar da zai tsorta in kana war sai kallina har ido ana cikin ido ya ya ya ya kalle kalle ya fatsi yayin nan yayin nan yace wa balagatul qulubul hanajir ido ya tsorata ya har ya har ita kuma ce zuciya ta kawo makoshi kenan tsoro ya kai gaya an tsorata an girgiza ya ce a wani hali wata zununi billahi zununa kowa ito yana shi na kuka shi mun gama yawo daga yau an tsare wani ce ku Allah mun ina mun tsira kowa dai da zaka ce kuna kowa da to iri iri na an gama a cikin wannan hali na da shi هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا
na'am kaji Allah ce hunalik mutul mu'min a wannan wuri da aka ba mu labari zama waɗannan kabure ƙasa da sama daga ko ina Allah ce ƙware mutul mu'min an jarrabe an jarrabe an fitini masu imani kaji Allah ce an jarrabe su ita wa zulzilu zilzalin shadida an girgiza masu imani girgiza mai tsanani wannan labarin Allah ne ke tabbatar ma abin an shiga fitina kuma ana jarrabawa wannan manzan Allah ya da masu imani Allah wani jarrabawa suka shiga halin tsoro ya kan tsoro kuma da nasu kurani Allah ce wa zilzilu zilzalu shadida sun girgiza girgiza da kashin gaske wannan shine halin imani haka Allah sun Allah cikin bayan a wannan hali guda Allah ce وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا kaga ai insha Allah ga mun Allah ba mu labari wa tuzunnuna billahi zununakum da suke ji to da ga mun da suke zatan ga kowa da ainihin shi ya ga wani masu imanin sauran mutane da da marka imani Allah ya ce wa iz yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim marad lokacin da munafukai da wanda suke da raunin imani akwai munafiki gangariya akwai munafiki dama ya shigo dama bai da komai ba kuma akwai wanda shi iya da shubha ne da shakka bai iya da tsuwa ba ne su ta so da suke da yar cuta a cikin zukatansu me suke cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura babu wani alƙawari da Allah da wani da mana kullun da man an rude mu ne an ce kuma mu halaka da mu ne kullun ai ta annabawa labari da baka labari rundunar kawai za su zo amma ƙarshe Allah zai ba mu nasara kansu sai suka ce kurin ba wata nasara kurin alƙawarin da Allah mana manzon shi ba wani alƙawari bane na gaskiya kurin gurur ne an ruɗe mu ne a kama halakar da mu kurin haka suka ce su na kai haka ce maganar su a gehe haka suke tsoro kanu su kurin an tuce su ne kurin an kasu an kasu kurin halaka suna ga ba mu wuta a ranar an kare kuma wai suwa
وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لك لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا
yan waka kuma ce wannan muna madina ne na a madina a garin madina ake kenan na a kwatsa ake da masu imanin gaskiya da munafukai da masu rauni imani duka a wuri guda ake sama labarin halin munafukai gangariya sun ce su kurin dama alƙawarin banza aka yi musu kurin an kasa dai don kurin a ruɗe su a halaka da su kurin kuma ga wasu su kuma ga wasu wa in qalat ta'ifatu minhum kuma wata jama'a cikin wannan yan gari cikin tawaga ta musulmin mai suke cewa su goma ya hada ta ne la muqama lakum farji'u suna cikin jama'a suke kawo rubu da zubar tsoro su cewa yan da madina kun gani da dubun yan madina wallahi goma la muqama lakum nan ba wurin zaman ku bane ba kurin za a kashe ku ne sunan suna farfaganda cikin tawaga ta musulmi suna jan hankalin an gari kan ko yarda farji'u la mu'amalakum anan ba wurin ku bane ba ko aka ba gide shi turfa mai zai halaka da mu zai haka suke farfaganda cikin wannan sau la mu'amalakum farju wa yasta'zimu fariqun minhum nabiyya kuma a cikin jama'a da wasu kuma su ya rasulullahi inna bi mutana aura ai gidajen mun zo nan bakin gari can gida ka ai baba zan aje a samu matsala a gida wasu ke kuma banna za mu koma mu kare gidajen mu ana neman dalili ciki na gudu sai ka kawo uzurin gida da yara ka yi a kewo a masa ɓanna inda biyu tana aura ya san gidajen mana ba kowa da aura mana ba masu gadi Allah ya ce wai ba aura ba wata al'aura ba wani tsoron tsoron gadi a gida in yuriduna illa turara Allah ce ba abin da suke ne illa gudu gudun su tsere ne ko da suke nema ba wani al'aura ba Allah ce ƙarya suke ba wani al'aura wani ana ga maka haka aka kasu cikin wannan jama'a kowa da irin tunanin shi ji gaba
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا nan da Allah rama labarin cewa tsariya suke ba wata al'aura biyun gudu ne suke sai Allah ya ce walau dukilat alaihim aqsariha inda za a shigo daga wani bangare na Madina a same su su ga alama za a ci nasara akan manzon Allah sun masu ɗin fitar da aka tambaye su su haɗa kai don fitar mana yin fitina a fitar masu imani a yake su inda wani zai su daga gefe ya same su ba su da gida gida a gida ba ba kuwa gida ba su ƙarya suke Allah ce wa mata da basu biyu har da tara ba za zama a gidan ila ɗan lokaci kaɗan gwargwadon kuna shi a hoto gurin kinan ƙarya ce ba wani maganar gida al'aura inda za a samu wata dama a gefe za a kama da wani a zo a yaƙe ku ba za zama da kudan wanda suka su zuwa yaƙe ku kinan ƙarya ce kawai Allah ce wani ƙwalaƙar kanu ahadu ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا
Allah ce wal adkanu ahadun Allah min qabl wannan mutane da zamu nauke ne ai Allah ce sun yi wa Allah alƙawari kafin wannan rana cewa la yawlun al adbar ba abin da zai zo su ba da baya komai da su zai za su kare addinin Allah haka suka wani kafin wannan rana za su ba da kariya da su za a yi dai a mutu to shi Allah wa kana ahadun la mas'ula kuma san cewa alƙawarin Allah wa Allah zai musu tambaya kan rishin cika wannan alƙawarin suka mishi akwai sun ma Allah alƙawarin haka yanzu sun tada da mulamuci to gudun mutuwa ne قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا Allah ce kuli gaya musu lan yanfa'akum al-firar min al-maut lan lan ta firar in faratu min al-maut gaya musu in gudu da kuke yi ku tsere in kuna tserewa ne dan gudun mutuwa aw da katal ko a kashe kuke guda gudun kisa ne to gaya musu wa idan in har aka bar ku kuka tsere ba ku tan ba la tumatta'una illa qalila ko amma ku ba yakin ba da muku muku dogon jimawa a garin za mu mutu mutuwar da sai an mutu zaman ku kin zuwa ku yaki ki ku ta ku jihadi bai sa ku dawwama za ku ɗan dan lokacin rayuwa dan mutu kafin lokacin mutuwa yi mutuwar da dole ku mutu in za ki gudu kullu da ya musu قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا na'am gaya musu masu tsammanin gudu da suka yi zai musu kariya akan mutuwa gaya musu wani man zallazi ya asimu min Allah ina rada bikum su a awara da bikum na rahama tambaye su masu wannan dabara na man gudu guje ma yaki guje ma jihadi da warware alƙawari gaya musu man zallazi ya asimu min Allah wane ne zai kare ku daga kamun Allah in arada da tusu'a in Allah su ku da wani bala'i ya same ku waye zai kare ku awara da kuma rahama ko ku Allah ya so shi kanku wani hana duk wani abu ne a hannun Allah Allah yake yin yanda ya so yanda ya so zai da ku ba mai hanawa ya muku azaba ya tabar da ku kuma ka ba mai hana ya muku rahama kenan komai a wajen Allah ne dubara ku ba ta fitar ku magana kenan ta wala juduna min duni min dunillah waliyan wala nasiya kuma da mutane san cewa idan ka bar Allah babu wani masoyi wani mai kawo agaji don iya sanka ya hana Allah ma azaba don iya sanka ya sa Allah ya baka rahama ba wani wanda ya mulki wani abu a hannun Allah kuma ce ba mu wala ce ba wani mai kamu ku agaji daga kamu in Allah su kama ku zaka yana shirme ne gudun mutuwa kuce warware alƙawari gudun mutuwa da rayuwa bai muku amfani ko kuma ga kamun Allah da zai muku na sada alƙawarin shi yan wa a yau da matsauratan da masu jihadin da masu kokarin ina suke yau kuma kuma Allah kuma to sai ya kai Allah ta mu imani yan uwa akwai yan uwa ko ta hakan cikin yan uwa iya jiya likita iya nama addu'a Allah ba shi lafiya da sauran marasa lafiya kuma Allah shi kan matattun Allah gafarta musu mu mata da tsarkar suka da imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته